إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da haduwa a wannan yammaci na ranar asabar daya ga watan jumadal akhira shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Nuwamba 2025 daga wannan cibiya ta darul hadisi salafiya da ke zariya a Najeriya cibiyar ilimi kafawar Sheikh Malam Muhammad Awal Adam Albani Allah ubangiji ya gafarta masa amin kamar yadda mahalarta suka sani wannan haduwa ce don yin karatu na bita a cikin littafin ar-raddu alaman takallama fi ghairi fannihi wa ta'ana fil imam al-bukhari wa sahihihi wallafar Dr. Muhammad Kabir Umar wato malam kabiru maru Allah ya saka mushi da alkhairi amin wannan littafi malam ya rubuta shi a ƴan kwanakin nan kamar wato ishamin sa a cikin tattaunawa da take gudana a cikin saha ta ilimi da da'awa dangane da wato mutane masu kokarin kawo shakka da inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yin hujumi na musamman ga littattafan a sahihul bukhari da muslim da zaɓi sanka wajen sukar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi musu iban karan mahaukaciya da ƙaryata su da musu fassara mummuna to kasan ana irin wannan tatakurza to kowa yakan yi ishami ne da gwargwadon abin da yake da shi kowace ƙwarya kamar da bahaushe yake cewa ko kuma balarabe kullu ina'in billazi fihi yanfahu kowace ƙwarya in ka shinshina ta za ka ji ƙanshin irin abin da aka zuba mata ne sauraka wani zai surutu ne wani ya zage-zage wani ya karantar wani ya lacca shi ko malam sai ya shiga ɗaki na karatu sai ya tattaro waɗannan bayanai wanda suka ƙunshi tattaunawar da malamai suka yi tsawon zamunna wajen bayani akan falala da ingancin littafin bukhari da muslim kuma mai da martani ga masu kokarin suka wannan masu inganci da kuma tattaunawa ta musamman da yayi akan hadisin ummu abinna hadisin wato ummu haram a kamar yadda muka sani karatun ya kamata mu fara shi da safe tun karfe 9 amma Allah cikin hukuncin sa ba mu fara ba saboda rasuwa da aka yi muni akwai yayata da ta rasu Allah ubangiji ya gafarta mata amin to muka je muka mata jana'iza yanzu kuma insha Allah malam mai karatu zai fara da ja mana baki kada mu cika kanmu da surutai daga muqaddim ikra ya qari na min al muqaddima bismillahir rahmanir rahim taqdim bismillahir rahmanir rahim اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المعلف حفظه الله تبارك وتعالى المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله الأطحار وأصحابه الأبرار الذين بلغوا عنه هذا الدين الحنيف وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد أصبحنا اليوم مع الأسف نعيش مع الرويبضة صرفوا همتهم إلى التشكيك في السنة النبوية والطعن فيها متابعين في ذلك من سبقهم من المعتزلة والمستشركين ومن لف لفهم من بني جلدتنا فانظروا جاهدين في إثارة الشبه والتشكيكات التي لا تصمد أمام قواعد العلم والأقل نعم wannan ya fara da hada wadda aka ruwaito lafazinta a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da wata riwaya wadda ta zo da kissa a cikin sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin jawaban shi yakan fara da khutbatul haja zamu ga cewa malam ya mata wasu yan kare-kare wanda babu laifi yin kari din ko rage babu laifi ma yin fara zance da wani lafazi wanda ba wannan ba babu laifi me yasa saboda an samu malamai cikin magabata sukan fara da wani lafazi wanda ba wannan ba amma dai wannan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine mafi dacewa shine mafi shahara da haka zamu ga cewa a cikin littafin magabata suna farawa da shi kamar al-Imam Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mishi da nan kurkusa a Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin da wasu malamai da suka zo daga baya Sheikh Al-Albani ya shahara wajen raya wannan ambato na khutbatul haja bayan ita sai malam yake bayani akan a kokarin ya haskaka mana inda aka fuskanta wannan zamani zamani ne na cin kasuwar wasu mutane masu mummunan hali da tanaji ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda ake cewa ar-ruwaybida ar-ruwaybida lafazi ne da zuwa cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi da kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin me yake nufi da su yace ar-rajulu takai kaskantaccen mutum wanda ya takallamu ala umuril amma wanda yake tsoma baki akan abin da ya shafi al'umma akan addini da rayuwa da makoma al'umma da masail wanda suke a in zamanin halifa Umar dan Khattab ne sai ya tara muhajirai da ashabu shajara an yi shawara sannan za a yanke hukunci amma wani dan tajiki kawai sai fito kafafan yada labarai ko ya je a fira da shi ko ya kafa kyamara yana live kawai ya faɗi ra'ayinsa ko son zuciyarsa to wannan sune ruwaibida tasirin su mummuna ne a cikin al'umma suna koyar da rashin kunya suna koyar da ainihin wato aiki da jahilci suna kuma koyar da wato shiga sharaba shanu a cikin ilimi wato at-ta'alum sannan sun bi tafarkin al-mu'tazila wanda tsohuwar firka ce cikin firq na bata waɗanda suka gina addinin su akan gabatar da hankali akan nassi kamar yadda aka sani da kuma al-mustashriqun mustashriqun galibin su ana nufi da su turawa da waɗanda suke ma ba musulmai bane kwata-kwata amma kuma suka tsoma kansu a cikin bincike na abin da ya shafi ilimin musulunci da tarihinsa da lugal arabiya da ƙur'ani da sunna suna yin haka da sunan su a wurinsu wannan boko ne kawai kamar kowane fanni wanda za karanta economics ka karanta pharmacy ko nursing ko engineering to haka za su kuma suke karanta irin wannan ilmomi galibi a jami'o'in ƙasashen turawa da cibiyoyin bincike sai dai kuma an gano cewa galibi suna da agrad istikhbariya wato suna da manufofi na leƙen asiri ne a ƙasashen turawa a ƙasashen musulmai waɗannan sun yi tasiri kwarai a ƙasashe da dama tasirinsu ya faru ta yadda aka dinga ɗiban 'ya'yan musulmai ana kai su ƙasashen suna karatu da kuma aka dinga ɗebo su ana kawo su jami'in musulmai suna karantawa da ƙarshe suka yaɗa ɓarna mai yawa ta kawo shakka game da abubuwa da suke wato thawabit na addinin musulunci نعم بلغ العبث بلغ العبث الفكري مستواه المتدني جدا في مسلسل الطعن في السنة عامة وفي صحيح البخاري خاصة ويقوم بهذا العبث شرزمة من الناس محسبون على تيارات مشبوهة جدا أو غارقون في تيارات ظاهرة العداء للإسلام مما يكشف مدى الإفلاس الذي بلغه الطاعنون في صحيح البخاري على اختلاف أذواقهم وهم أنواع manufofinsu dama da gaskin manufofinsu akwai wato lalata addinin musulunci da kawo shakka a cikinsa sai suka duba meye idan suka suka kawo rudani a cikinsa za su yi nasara akan wannan aikin to babu kamar hadisai domin hadisai su ne suka fi kama da wato bayani na dalla-dalla wajen yadda ya kamata a gudanar da musulunci fiye da alkurani ƙur'ani shi bayanan shi dunkulallu ne maganganunsa wato suna buƙatan fashin baƙin manyan malamai amma hadisai suna da maganganu faɗaɗa waɗanda kowa na iya karantawa ya fahimta galibinsu so da sai suka ɗauki bari su ta hadisai a cikin hadisan kuma sai suka sa wa sayul bukhari karan tsana na musamman kai ka ce Bukhari shi ya zauna yake kira hadisan nan ko kuma hadisan nan shi kadai yake da su babu wani hadisin da zaka sauka a cikin Bukhari sai ka tarar cewa malaman hadisi guda 30 ko 40 sun rawaito shi tun daga kan muwadda har zuwa Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal har zuwa na ƙasa da su za ka tarar sun ruwaito waɗannan hadisan amma sai aka dinga caccakan buhari ana cewa shi ya ruwaito shi ya ruwaito ko ba shi kaɗai ya ruwaito ba ya kamata in za a caccake shi a caccaka har da sauran waɗannan ‘yan tsirarun mutane suna da shubuhohi wato maganganu masu ruɗarwa waɗanda suke sakawa a cikin musulmai suke yaɗa su sannan kuma suna dangantuwa zuwa ga ƙungiyoyi daban-daban ga dai ƙungiyar mustashirikun ga ƙungiyar mu'tazila ko al-mu'tazilatul judud ga kuma ƙungiyoyi irin na yanzu irin na qur'aniyun da ƙungiyoyi kuma waɗanda da can ba a san su da wannan fikirar ba shine kaman ɗariƙun sufaye da can ba a san ɗariƙun sufaye da inkarin hadisai ba amma yanzu su ma sun ara sun yafa sun jona da waɗancan batattun don alkufuru millatun wahida bata dama duka guda ɗaya ce duk wani batacce yana neman ƴan uwansa batattu da za su taya shi ya ɗabata kowace iri ce wahum anwa'un وهم أنواع منهم الشيعة الرافضة والقرآنيون كما زعموا na'am وبعض مدعي التصوف الزاعمون حماية جناب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الحقيقة كاذبون في دعواهم na'am وهؤلاء لو اتسعت صدورهم وانشرحت لقبول الحق ضمائرهم لتوجهوا إلى أهل العلم ولازموا المتخصصين ذوي الاشتغال والإنتاج في حقل السنة بما يجول في خواطرهم قبل أن تكون فتنة بين المسلمين kaga wannan magana ita ce kullum muke maimaita ta duk wanda yake so ya fahimci ilimi to ya koma ga mabuta wannan ilimi hadisai ba a fassara su da ka duk wanda yake so fahimci hadisai sai ya koma zuwa ga ma'abota hadisai ya ji cewa ya suka fassara ba wai kai kawai da ka karanta hadisi ka ji kwakwalwarka bata ansa ba sai ka ce wannan hadisin yana da matsala kwakwalwarka ce lafiya lau kenan shi yana da matsala daga nan ka daura mishi kawan zuka Al- alhalin zaka koma gun malamai zaka tarar cewa fiye da shekara 800 ko 1000 ko 500 ko 400 an riga an gama yi masa sharhi yanzu kamar sahih bukhari sharhohin da yake da su sun fi guda ɗari wataƙila duk wanda yake irin wannan magana bai taɓa ganin sharhi ƙwaya uku na bukhari ko ya taɓa su da hannunsa ba bai taɓa karanta fathul bari ko mutul qari ko ya kuma na baya irin a- a sharhin muslim min as-sayyihain na ibn al-jawzi ko na abu makamancin haka bai taɓa karanta su ba amma yana da magana akan a, ya za a fassara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sadaqallahu al-azim وصدق الله العظيم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاع الإي السعال
falyattaqi فليؤ- فليعطي هذا الغريب الذي تكلم في غير فنه القوس باريها وليخضع لكلام علماء الحديث الجهابزة وأمر هذا المتعنت هو كما قيل في المثل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب وحقا قد أتى بما هو أدهى وأمر وافتضح بين طلاب العلم نسأل الله السلامة والعافية قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وإنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذه الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم akwai wata hikima da malai amfani ta a cikin wannan raddin shine a baka ayyana sunan mutum zaka mai raddi sai ka bashi a karka ayyana Na'am.
Ya- hakan yana da hikimomi kama haka na farko a mutum ba zai ba zai dauka an aibata shi ko an zage shi ko an ci mutuncin shi ba na biyu kuma a cikin rashin ambatan shi akwai ah, tasgirin tasgirin sha'aninsa نعم ba zai ba zai zama garin maimai da raddi kuma a shahara ambatansa ba sannan na uku kuma a ya zama riga mai ake ce mata mai kurmin wuya kuma ya saka ta yi mishi amma idan aka ayyana aka ce da wani ake duk wanda ba da shi ake ba sai dauka wannan bai shafi shi ba. eh wannan magana ibnu qayyim ya dauko su daga cikin ah, littafinsa dariqul hijrati ko walau anna hadhihi alfi'a ولو أن هذه الفئة تأملوا ونظروا إلى ما يظنون أن فيه الطعن في منصب النبوة أو نقص درجته صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى شروه هذا الحديث حديث أم حرام لما وقعوا في هذا المزلق ومن مزلق وما وقعوا في هذا المزلق ومن عجيب أمر هؤلاء الفاشلين أنهم تأبى عليهم سوء قصدهم أن يذكروا ولو بعض ما ذكره العلماء الأثبات في رد هذا المشكل وأمرهم لا يخلو من أمرين na'am wato mas'alar hadisin dama wanda ce ta tada duka kuran cewa ai hadisin idan dai mutum zuciyar shi fara ce yana so kuma ya fahimci hadisin ya kamata kafin ya kai ga suka ko lalata ingancin hadisin ya fara tunanin to menene masana suka faɗa gabaninsa idan yana da zuciya mai kyau sai ya koma zuwa ga littattafai to amma lil asaf galibin su ba su da ma aliya na komawa ga littattafan ko ba su san ma akwai littattafan ba mutane suna fassara maganganu ne da zauƙinsu kawai abinda suka ji a kwakwalwarsu to suna ganin kamar shi ne ma'auni malam yace suna da halar guda biyu na'am أحلاهما مر إما أن يكونوا لم يطلعوا على ما كتبه العلماء والشراه لهذا الحديث na'am وهو قصور وجهل وإما أن يكونوا اطلعوا ورأوا أنها لا تسعفهم بل وترد عليهم فيما يهدفون إليه من تقليل الثقة ma بالسنة yahdifuna نعم ما يهدفون إليه من تقليل الثقة بالسنة ولذلك خافوا قريبها المشكل منهما يعني الكتاب والسنة إلى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الأتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياء halayen waɗannan mutane kala biyu kamar yadda malam ya faɗa ko dai su zama jahilai muqassirai shine wanda yake so ya magana a cikin ilimin hadisi ko akan magana hadisi da ingancin su kuma bayi da ahaliya kwata kwata bai iya ba kuma bai san bai iya ba don yana da wuyar sha'ani kwarai da gaske wanda kuma galibin mutane a wannan babu su na biyu kuma mutanen da suke da nasibi a ilimi wato inda suna da suna kan shari'a za su iya fahimtar gaskiya sun san inda karatun yake sun iya jan baki sun iya li'irabi sun mallaki littattafan wasu su ma sun karanta da irin su a shafa irin su muwadda da da makamantansu amma suna da wata a, dasisa wata mummunar ma- manufa ita ce ha'inci kenan da kuma a, talbisi wato cakuɗa gaskiya da ƙarya ana samun wannan a cikin masu dangantuwa zuwa ga ilimi a cikin dukkanin fi'at musamman galibin waɗanda suke magana akan hadisai a yanzu daga cikin malaman yan ɗariƙun tijjaniya da sauransu wannan shine halinsu sun sani a ilmance cewa ba haka bane sun karanta an karantar da su amma suna da wani makasari wanda ya hana su a ambatan gaskiya ko yadda da ita littafin da malamin ishara anan na ibnu kutaiba addinawari na da muhimmanci kwarai da gaske ga ɗaliban ilimi shine littafin ta'wilu mukhtalafil hadith musamman a wannan zamanin na wa kaina da sauran ɗalibai wasici da shi wanda bai karanta shi ba ya koma ya neme shi littafi ne mujalladi guda bai wuce girman bulugul maram mun taba karanta shi a can lokaci a baya a lokacin ba ma rikodin karatuttuka a mun taba karanta shi mun taba soke shi gaba ɗayan shi ta'wilu mukhtalafil hadith zai zai- zai nuna maka yadda ake hada hadisai da suke a zahirinsu sun yi karo da juna ko zahirinsu sun yi karo da ayoyi ko zahirinsu sun saba wa yadda mutane suke tunani zai warware maka su a tarihance a lugance a fikihance a usulance malami ne wanda yake a irin kamar ka ce a, karago ne kuli-kuli ne ko ina ya faɗi bayani malamin luga ne malamin hadisi ne malamin fikihu ne malami ne masanin a, tarihin musulunci wa zalika an tashkik وذلك أن التشكيك في جملة ما في الصحيحين أو عامة ما في هذين الكتابين الجليلين تشكيك في السنة كلها وطعنا في الأمة الإسلامية بأسرها وبالتالي فإنه يفضي إلى الطعن في القرآن الكريم نفسه وهذا هو سبيل الخروج عن الدين عياذا بالله wannan shine wuri mai hadari da ya kamata mu kalla a lokacin da mutane suke ganin wai suna magana akan Bukhari da Muslim suna cin mutuncin abinda suka ga dama a cikin Bukhari da Muslim suna tuhuman shi Imam Bukhari ko Muslim ko makamantansu abin da ya tsaya iya nan ba wannan yana nufin by extension suna kawo shakka game da tabbatar sunna ne ga baki ɗayanta wanda haka kuma na nufin suna kawo shakka game da addinin musulunci domin duka addinin musulunci ya gini ne akan riwaya shi kanshi alkur'ani ya gini ne akan riwaya mutawatira sannan a karbe shi wanda hakan na nufin suka ga hadisi zai koma zuwa ga suka ga alkur'ani wanda kuma wanda ke haka ya kama hanyar fita daga musulunci yana da hadari kwarai da gaske wani abu da ya tabbata a cikin Qur'ani ko sunna ka sanya shakka a kansa ko ka nemi ka soke shi domin wannan hanya ce mai santsi da ka iya zamar da mutum daga daga imaninsa saboda haka mu kiyaye kwarai da gaske wa ila wa ila hadal haddi wa ila hadal haddi tablughu fuduratu at-ta'n tablughu fuduratu at-ta'n fi jumlati ahadith as-sahihayn wa 'ammati as-sunan al-waridati fihima wa 'ala al-muslimi muraja'atu nafsihi ashadd al-muraja'ah ومحاسبتها أدق المحاسبة قبل أن يصل إلى هذا الحد البالغ الخطورة هذا الحد نعم
وقال الإمام, وقال الإمام البربحاري رحمه الله تعالى وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشتك أنه صائم لا تشك نعم ولا تشك نعم ولا تجزاك الله خيرا ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع نعم.
ومن تفضل نعم ومن أوليات مراجعة النفس الصادقة ومن الأمانة في محاسبة النفس أن لا يخوض المرء في علم يجهله وأن لا يتكلم فيما لا يحسنه فكما لا يحق لي أن أشكك في علم الجينات الوراثية لمجرد أني التقطت معلومة من هنا وهناك دون دراسة متعمقة متخصصة وكما لا يصح أن أجادل علماء الآثار والحفريات في النتائج التي توصلوا إليها ما دمت غير مشارك لهم في التخصص الذي دققوا وتعمقوا فيه فكذلك لا يحق لي أن أخالف علماء السنة ولا يصح أن أعارضهم ما دمت غير عالم بعملهم ولا معرفة, ولا معرفة لي بدقائقه الكثيرة وبأعماق علومه العديدة yan uwa masu albarka mu kalli wannan gaba da muhimmancin abu na farko da zaka yi kanka na adalci na gaskiya shine ka tsaya ka lissafa abinda nake magana akai na san shi ina da ahaliya akan magana akai shine ma ne buga mana misali da zamu iya fahimta a wannan duniya ta takhassus duniya ta specialization ya buga misali da aljinatul wirasiyya shine genetics kenan ilimin sanin kwayoyin halittar dan adam da dangantakar su da sauransu duk mutumin da wannan ba harkar shi bace idan ya ji masu harkar suna magana dama ba zai samu su baki ba za su faɗa abubuwa kuma da za su saba wa hankalinsa ko tunaninsa ko durin fahimtarsa amma haka nan zai karɓa a matsayin mukallidi bai isa ya yi magana a kan abin da suke faɗi ba hasali ma in suna magana da za ka da za ka je wurin taron su ka zauna a dinga haska slides ana yin ana yin seminoni ko ko ko ko fefofi wataƙila ba za ka gane ma me suke yi ba ba za ka gane ma me suke yi ba kai hasali ko da a ce aji ɗaya kake a wannan department ɗin idan manyan masanan fannin suna magana ba za ka gane me suke ba haka bane to haka ya ƙara buga misali da al'athar wal hafariyat shine kamar ce archaeology irin masu kwakwalen kwakwalen kaburbura da kasashen da aka aka dade da zama a wajen din abinda za su faɗa na sakamakon binciken su su gano cewa nan mutane iri kaza ne suka zauna kuma sun rayu a nan shekara dubu kaza kuma ga irin al'adunsu ga irin kwanukan abincinsu ga irin yadda suke gudanar da rayuwarsu kai ka isa ka zo kana economics ko kana linguistics ko kana geology ka sa musu baki ba ka isa ba to me yasa idan malaman hadisi suna magana sai mutane su dinga sa baki yanzu duk waɗanda suke saka baki a cikin maganganun ilimin hadisin nan wasu wanda ko mutafaqun alaihi ba su san ma'anar shi mursali ba su san ma'anar shi ba su san ma'anar simple terminology na malaman hadisi ba amma kuma sa tsawo baki a cikin maganganun da wanda ya kamata su yi su shine su ne su ibn al-jawzi su ibn hajar su ibn taymiya su zahabi su ibn kathir su ibn abdul barri da su ainihin wato ibn abdul hadi su ya kamata su yi waɗannan maganganun a kwafo daga gare su da kuma kana nan baka yi komai a cikin ilimi ba amma kana tsawo baki a ciki sannan kuma da zaran an ce kai jahili ne kai shiru sai mutum ya ce an zage shi ko bai da sunan yanka da ya wuce jahili bai da wani suna illa jahili ba yadda ake so a mutunta shi ba za a gaya mushi wata kalma aka sun jahi galibin yan bokon mu dinnan waɗanda suke saka baki a harka addini da ma waɗanda ake ganin su sun iya karanta larabci suke sa baki harka addini galibi a wannan rashin adalcin suke suke wa kansu cewa harkar ba tasu bane ba su da tarihi a rayuwarsu ko na wata uku cewa sun taɓa ba da inaya wajen koyon ilimin hadisi yanzu kamar waɗanda muka buga misalai da su duk wanda aka bi tarihinsa za a tare cewa ya cinye ɗaukacin rayuwarsa ta neman ilimi akan neman ilimin hadisi ya shiga garuruwa ya fita ya gamu da malamai ya kwafe ya yi bincike ya yi nazari ya haddace ya rubuta ya yi addu'a ya yi umara ya yi aikin haji ya nemi taufiƙin Allah sannan fa ya zama abin da ya zama wani ma bai zama abin da ya zama ba sai da tsufa ya zo mishi sai da idan shi ya cinye sai ƙarshen rayuwar shi gab da ƙarshen rayuwar shi sannan ma ya zauna ya yi abin da zai su ne suke magana fa a cikin waɗannan fannonin yanzu ko ba su da alaƙa kwata-kwata da wannan harka su ba su samu sauki kaga babu adalci a cikin wannan Allah ya tsare amin wa ragamu aizami hadal kitab wa ragamu izami hadal kitab wa jalalati muallifihi fa innahu lam yaslam min haqidin aw jahilin yuridu an-nayla minhu wa hayhat فإنه لا يضر السحاب نبه الكلاب والذين طعنوا في صحيح البخاري وردوا ما فيه أو بعضه من الأحاديث أو بعده الصحيحة نعم أو بعده نعم وردوا ما فيه أو بعضه من الأحاديث الصحيحة لا يقصدون البخاري فحسب بل يقصدون السنة كلها ولهذا عمدوا إلى أصح الكتب فإذا أسقطوها سقط ما, ما دونها وإذا سقطت السنة تسنى لهم أن يفسروا القرآن بحسب أهوائهم نعم.
إن علوم السنة النبوية التي وضعها علماء السنة لنقد المرويات قد بلغت في كثرتها ودقتها مبلغا أدحش كل من تعرف عليها حتى من غير المسلمين الذين اطلعوا على بعض جوانب عظمت عظمتها وبالغ مو موضوعية منهجها النقدي وقوة وسائلها في التحري والاحتياط للسنة وكل من يعرف هذا الفن وعالجه يعلن بأن دقة علوم السنة وأمقها وصدق نتائجها لهو وحده دليل كاف أن السنة محفوظة ومصونة من النقص أو الزيادة ومن الاختلاط غير المتميز na'am anan akwai ah, can baya da ce fa idza asqatuha saqata ma dunaha ina ganin kamar larabci ya kamar zai fa idza asqatuhu domin ad-damir ya'udu ila al-bukhari ila sahih al-bukhari نعم da yace bal yaqsiduna sunnata kullaha wa li hadha amadu ila as-sahih al-kutub كتبي aga as-sahih al-kutub fa idza asqatuhu as- saqata ma dunahu نعم eh sannan a a a kunga ya bayyana mana wato irin yadda hatta waɗanda ba musulmai ba waɗanda suke irin masu bincike almutajarridun waɗanda they are just objective a bincikensu sun iya furta abinda suka gani na nagartar sunna da manhajin malamanta da ƙwarewarsu wajen a, mu'alajar mas'aloli na ilimi wa qad uniya ulama'ul hadisi نعم وقد أعني علماء الحديث على صحة متون الأحاديث كعنايتهم بالأسانيد قال الدكتور أحمد عمر حاشم رحمه الله لقد تصدى أئمة الحديث لكل من النقد الداخلي والخارجي والناظر في, والناظر في علم مصطلح الحديث يرى ذلك واضحا تمام الوضوح وإلى أي مدى عنوا ببيان الشذوذ والإعلال في السند أو في المتن وقالوا إن العلة قد تكون في المتن كما تكون في السند ومع هذا فقد تبع بعض A- الكتب a- a- can gaba zai zo yi mana magana akan wannan matsalar shin Na'am.
malaman hadisi suna mu'alajar matani ne kawai ko sanadi domin a daga cikin shigohin su waɗannan a, 'yan bid'a da masu maganganu sukan ce ai malaman hadisi damuwa su kawai isnadi idan dai isnadi ya inganta to kuma nauyin magana sai su ce su sun karba zai nuna mana cewa ba haka bane akwai inda malaman hadisi suke kallon a, wato matini a, kamar da suke kallon isnadi wajen tabbatar da shi ko ture shi kuma a haza وما هذا فقد تبع بعض الكتاب ما قاله المستشرقون فقال أبو ريه وقد تعرض كثير من أئمة الحديث للنقد من جهة المتن إلا أن ذلك قليل جدا بالنسبة لما تعرضوا له من النقد من جهة الإسناد wannan abu rayya abu rayya yana daga cikin yan tsaki da suka shiga gabata Mahmud Abu Rayya asalin shi malami ne kawai na adab yayi digiri a Misra a Azhar a adab ina jin ba na manta bayar su 1970 ko wani abu makamancin haka a dalibin Rashid Rida ne Rashid Rida mai Almanar da kuma Muhammad Abdu wanda Mama Abduhu yana daga cikin shugabannin tafarkin Mu'tazila na wannan zamanin akwai raddoji da Abdurrahman al-Muallimi yayi masa sanannu da shi da Muhammad Abdurrazzaq abin nan Abdurrazzaq Hamza da da makamantansu littattafan shi suna nan masu cutarwa kware ga ga sunna akwai littafin da yayi akan Abu Huraira dan suka Abu Huraira ya ci mutuncin shi sosai shine zaka ga muallimi ya mishi raddi daga wannan zam kasancewa shi malamin adab sai ya je dinga karatun wasu abubuwa da turawa suka rubuta sai kawai ya fito da littattafai na sukar sunna da zaka ga ana yawan buga misali da shi akan mutane waɗanda ba su da tacewa akan ilimin hadisi amma kuma sun sa baki a ciki sun yi rubuce-rubuce irin na 'yan jarida suka sa baki a ciki Allah ya kyauta amin والحقيقة أن مثل هؤلاء المستشركين ومن تبعهم من الكتاب لو أمنعوا النظر ووجدوا كيف كان لو أمعنوا لو أمعنوا النظر ووجدوا كيف كان حكم أئمة الحديث على الأحاديث صحة وضعفا لوجدوا النقد موجها للمتن كثيرا أما يوجه إلى السند بل في كثير من الأحيان يكون النقد للسند أو الرواة مرجعه فيما نقله أو رواه من مناكير أو موضوعات مناكير نعم جزاك الله خيرا من مناكير أو موضوعات فيقول أئمة الحديث مثلا حديث منكر أو باطل أو شبه موضوع أو موضوع ويقولون في الراوي يحدث بالمناكيب أو يقولون صاحب مناكيب أو عنده مناكيب أو منكر الحديث ومعظم ذلك راجع إلى جهة المعنى نعم
وأما ما يظنه البعض من أن العناية بالسند أكثر من المتن فليس على حقيقته وإنما لأن السند تتعدد أحواله ومع ذلك فقد وضع العلماء الصفات التي يجب توافرها في صحة المتن وحددوا العلامات الدالة على الوضع ثم ذكر بعض العلامات إلى أن قال ومما سبق يتضح لنا ما وضعه علماء الحديث من القواعد الهامة التي عرفوا بها الحديث الصحيح من الموضوع ووجهوا جهودهم إلى نقد السند والمتن على السواء نعم وقال الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تبارك وتعالى العلامة المعلم المعلم اليماني malami ne cikin malaman wannan zamani wanda wani lokaci a baya wata rana malamin mu professor Muhammad Sani Umar Rijal Lemu jazakallahu khaira yake cewa al-muallimi yana da cikin malaman da ba a ci more su ba a wannan zamanin malamai ne gogaggun malamai amma ba a ci more su ba mutane ba su san alƙadarinsu ba da abdurrahman al-mu'allimi da ali adam al-ethiobi ya ambaci waɗannan mutanen guda biyu Allah ya gafarta musu amin ali adam al-ethiobi wannan mai sharhohin nan malami ne iyakan malami ma bai samu alƙadarin da ya kamata ya samu kuma ƙarshen rayuwar shi ma a ƙasar saudiya yawo yake da littafan shi yana sayarwa a kurukura ya sama a ina za a karɓa a sai da kawai kadar shi mata zaman ƙasa ta kafil ta lalace ma ya zama kamar yana zaune ne zaman cikari dole ƙarshe ta tara ya gude koma ƙasarsu abdurrahman al-muallimi al-yamani ya rayu ne a ƙasar makka a matsayin ma'aikaci attendant a labararin haramin makka bayan ya taho daga ƙasar indiya inda ya karatu ya zama babban malami ya zo yana rubuce-rubuce yana bincike bai samu aikin yi ba bai samu wurin nama ba bai samu mai kuma a ce farfesa ne a jami'a sai ya samu aka mai hanya aka ɗauke shi a matsayin kamar masinja kenan ko attendant clerk a a labararin harami in ka je haramin makka akwai labarari a can sama to anan yake aiki aikin shi ne mutane sun gama karatu da kilta fa mai da su kan shelves ya goggoge ya je ya jira kuma zuwa gobe to a lokacin Ahmad Shakir ya taho daga ƙasar Masar ya ga rubuce-rubucen shi yaji an ce wannan malami ne a Makka ya taho ƙasar Makka ya zo Umar ya yana neman shi a ina bai ganshi ya dinga tambaya a harami ya kace mishi je library da ya je library ya je gun chief librarian din aka tarbe shi babban malami daga masar alhamdulillah kaza kaza kaza aka kawo mishi gahawa da da da dabino yana sha sai ce ya zo yana tambaya ne akwai wani an ce akwai wani babban malami a nan da yake da yake bincike a nan ya zo ya gan shi ne wane ne ya ce abdurrahman malami sai ka ce a to ai shine ya kawo maka shayi da tsazin nan shine ma sun da ya kawo maka shayi haka haka aka kai ga wulakanta su wataƙila saboda bayan ƙasar saudiya ba ne ba su da takaddun zama inda suka fito kuma can ba a san darajar su ba Allah ya gafarta musu amin amma din ka karanta tafan su zaka san cewa malamai ne to Allah yakan jarabci wasu cikin mutane da irin wannan abin nan wato mutum ya zauna inda ba a san kimar sa ga ilimi ga ga ga ga ga ga fahimta kamar wannan ne a ka san ibnu malik irin wahalar da ya sha a duniya bai da dalibai yawo yake gari gari yana cigewa zai koyawa karatu bai samu ba sai da Allah ya taimake shi ya shigo kasar Yaman sai ya tara ana ana darasin Sahih Bukhari a majalisin Al-Yunini to shine sai aka aka bashi wurin zama a majalisin kamar yadda ake majalisi haka idan an zo mas'ala ta shafi wata ukuda a cikin nahwu ko lugha sai a ce to malam yi mana jawabi shi kuma ya kama bayani ba ji ba gani har ya rubuta littafi daga baya akan wannan masail din da ya rubuta ya ambata a wajen kuma wannan wannan abin da suka yi majalisi saba'in da wani abu shi ne majalis da aka yi itimadinsu wajen takikin sahih bukhari da yake hannun kowa yanzu musamman irin wannan mai dogon karin nan to duk inda ka ga wata matsala ta nahawu aka tabbatar da ita a yadda ka ga irabin to aikin ibnu malik sai kuma Allah daga baya ya mushi gamdakatar bayan ya bar duniya aka zo littafin shi ya shuhura shuhurar da ka gani amma san da yake raye kolo ne ba wanda ya damu da shi ba a yayin irin sha lokaci za ka yi za ka yi aiki ka yi don Allah kawai ba dole sai an tare da yawa a gabanka ko ana jin karatunka ko ana maka followers da yawa duk wannan ba shi bane kai dai ka nemi dace Allah ya karba to Abdurrahman al-Muallimi ya sha wahala sosai talauci ya buge shi ba dan kadan ba amma littafan shi littafai ne masu kima anan yana magana akan al-anwarul kashifa akwai kuma littafan shi da yayi martani ga wasu daga cikin yan bid'a musamman akan kabiyar abin nan a rigima akan al-Imam Abu Hanifa bana ne muhallin magana akan wannan ba qala al-muallimi na na'am qala wa qala shaykh al-muallimi al-yamani ya rasulullah ta'ala eh na'am amma al-muflituna kal-bukhari muslim faqad ra'u dhalika ay al-matan bal fi kullin minhuma ahadith yasira انتقدها بعض الحفاظ أو ينتقدها بعض الناس ومرجع ذلك إما إلى اختلاف النظر وإما إلى اصطلاح لهما يغفل عنه المنتقد وإما إلى الخطأ الذي لا ينجو منه بشر وقد انتقد عليهما أحاديث من جحة السند فهل يقال لأجل ذلك إنهما لم يراعيا هذا عيبا وقال هذا wato kaji magana ta adalci ta malamai sayul bukhari da muslim da ake ci musu ingantattun littattafai ba ana nufin komai da ke cikinsu ɗari bisa ɗari daidai ba ne kama alkurani amma a gurin malamai sun san abin da yake na kuskuren ko na tuntuɓan harshe ko na khilaful aula ko kuma alkhata'ul ladhi la yanju minhu bashar kuskure wanda ɗan adam bai iya kauce mishi to wannan kuma ya ishe su falala faman dalladhi turda sajayar kullaha kafal mar'u laylan an tu'addu ma'ayib a ce an kirga kuskuren ka daya biyu uku sauran bakwai kuma daidai sannan akwai malamai sa'o'in su wanda basu gaza su ba da suka ci dunduniyar su akan wasu masail wanda ya karatu a musallar hadisi ya san maganganun da ake dangantawa irin su daru qutni su abu ali al-jubba'i su al-arraziyani abu zur'a da abu hatim waɗannan malamai da ire-iren su suna da gyare-gyaren da suka yi abinda a ijtihadin su ya saba wa hukuncin su Bukhari da Muslim haka nan a wannan zamanin al-Imam al-Albani Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin shi ma yana da nashi a cikin sahiha ko da'ifa zaka ibo kan wata magana ka ga cewa Sheikh al-Albani kun san yana da abin da yake cewa al-jur' al-ilmiyya yana da tsauri da wani abu ke musu kwarjini kama shi bai da ganin wani yana da jura da ilmiya kuma ana santa a babin bincike to yakan yakan caci mu hadisi kaji ya ce wannan hadisin akwai matsala kaza a cikin shi akwai illa kaza a cikin shi kuma yayi bayani na ilimi ya rage idan kai ma harkar kace zaka iya shiga ciki kana da ƙarfin kwanduwar shiga sai ka shiga tsakanin shi da muslim wa yafi gaskiya amma haka nan kai ba za ka ce bari ka yi tafi ai an gano kuskuren muslim ko kuma ka ce albani jahili ne ya kuskurantar da muslim a su dukansu mutane ne a cikin fagen waɗanda suke da ilimi suke da ta cewa ko ba ka taɓa jin sun aibata ɗayansu ko su ce ai Bukhari ƙarya yawa annabi ko kaza ko kaza a'a za a nema mishi mafita kuma za a yi mishi addu'a Allah ya gafarta mishi in ma har an kama shirin alhalin ma mafi yawan abin da aka kama su da shi mas'aloli ne na ilal ko tarjihi tsakankanin riwayoyi ko kuma fifita wasu lafuzza akan wasu ko na abu makamanta ko rafi da waƙafi ko makamancinsu
وقال الشيخ أبو شهبة رحمه الله تعالى ردا على أبي ريه لا أدري كيف سولت للمؤلف نفسه أن يزعم أن المحدثين حصروا عنايتهم في السند دون المتن إله وكيف يتفق هذا وما ذهبوا إليه من الحكم على متن الحديث على متن الحديث بال من الحكم على متن الحديث بالشذوذ والنكارة والاضطراب والتعليل والرضع والاختلاف وما وضعوه من أمارات يستدل بها على الحديث بالوضع لقد جعلوا من أمارات الموضوع ركاكة اللفظ بحيث يشهد الخبير بالعربية أن هذا لن يصدر من فصيح فضلا عن عفصه الفسهاء من أمارات الموضوع نعم من أمارات الموضوع ركاكة اللفظ بحيث يشهد الخبير بالعربية أن هذا لن يصدر من فصيح فضلا عن أفصه الفسهاء وإنما لن يصدر عن فصيح نيكمت نعم جزاك الله خيرا لن يصدر عن فصيح فضلا عن أفصه الفسهاء وركاكة المعنى كأن يكون مشتملا على محال واشتمال, واشتمال الحديث على مجازفات ومبالغات لا تصدر من عاقل حكيم والمخالفة للحس والمشاهدة والمخالفة لصريح القرآن أو السنة المتواترة أو المسلمة أو الإجماع مع تأذر التأويل المقبول في كل ذلك أو يتضمن الحديث أمرا مستحدثا لم يوجد في العهد النبوي أو إلى غير ذلك مما أفاضت فيه كتب تاريخ الوضع في الحديث قال الربيع بن خثيم إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما أحسن قول القائل كل حديث رأيته تخالفه العقول وتناقضه الأصول وتباينه النقول فاعلم أنه موضوع وللمحقق ابن القيم في ذلك كلام قيم نقله على القاري في علي نعم على نعم نقله العلي القاري رحمه الله تعالى في موضوعاته ومن عجيب أمر المؤلف أنه ذكر نحوا من ذلك من كتابه ولا ندري كيف يتفق قوله أولا هو ما هو وما ذكره عن المحققين آخرا نعم kagun ga anan yana yana yana kokari ya bayyana mana tabbatar da cewa malaman hadisi sun kula da sha'anin matan kuma suna iya hukunci da kallon matani akan rashin ingancin hadisi ta fuskar aji magana tana da rakaka a zancen ya zama babu fasaha bai dace da fasahar gama garin mutum ba ballantana kuma fasahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine afsahul fusaha ko kuma a samu mujazafat wato exaggeration zance yayi tsawo ko ya zama wani kankanin aiki da lada mai yawa ko kankanin zinubi da kuma azaba mai yawa ko kuma ajiya sabawa abin da yake ake gani ko ya sabawa qur'ani qarara ko wata sunna mutawatira ko wani abu na ijma'i shine ta kawo mana har zuwa kan maganar da ya kawo daga Aliyu Alqari Mulla Aliyu Alqari haka suna yake a cikin mawdu'at na'am Mulla Aliyu Alqari yana da tafai guda biyu dukan su mawdu'at akwai al-asrarul mawdu'a fil akhbaril al-asrarul marfu'a fil akhbaril mawdu'a akwai kuma al-masnu' fi ma'rifatil mawdu' duk sanda aka faɗi littafin shi wancan na farkon shi ya kamata a fara tunani domin shine mashahuri al-asraru al-marfu'a fil ahadith fil akhbar al-mawdu'a mulla al-qari mutumin kasar India ne ya rasu shekara ta 2014 ta hijira malami ne shi ma da yayi fama da talauci domin abin da yake rayu shine yakan rubuta mushafi mushafi wannan ya kwafe sai takarda fara ya rubuta sai sai ya fansar ake cewa ko idan ya fansar wannan shi zai dinga ci har sai ya sai ya kare sai ya cire kuɗi kuma ya sake su takarda ya sake rubuta iya sana'a shi kenan sana'a kwafa da qur'anai eh da can sana'a ce mai muhimmanci da mutane suke yi ɗaliban ilimi da masu bincike da malamai al-imamu zahabi ma sana'a shi kenan imamu zahabi duk da jika masu kuɗi ne amma daga baya aikin da ya koma kenan aikin kama a ce yanzu ne a ce kana da shagon photocopy shine fa irin shi kaga ba wani sana'an samun kudi bane ko ta rufin asiri ce dai ko eh ko ko ana samun kudi ta wala Allah ga tsara
eh daga nan zaka dawara zuwa madaba Allah ya kyauta amin ya Allah ina gani ya kamata mu dakata ko kamar lokaci mu juya kasa juya kasa dai rai ko ko ya rai to bismillah juya kasa